ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو kwanan wata 21 ga watan biyar shekara ta 1443 hijiriya wanda ya dace da 27 ga watan 12 shekara ta 2021 miladiya muna darasi na goma sha biyar aya ta 60 daidai a cikin suratul furqan أعلم بسم الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا
Allah tabaraka wa ta'ala yana mana bayani ne dangane da ɗabi'ar mushrikai kuma wato kafirai yana inkari gare su dangane da bauta ko sujjada da suke yi wa wani Allah gumaka da kuma kishiyoyi da aka yi wa Allah shine Allah yake musu inkari duk mutumin da yake yi wa wani Allah sujjada ko yake bauta wani ba Allah ba to kenan ya yi wa Allah kishiya ya yi wa Allah kishiya kuma ya shiga layin mushirkai kenan to shine Allah ya ce wa idza qila lahum usjudu lirrahman qalu wa man rahman in aka ce su yi sujada wa Allah mai suna ar-rahman daman yana daga cikin sunan nakin Allah ar-rahman ko qulidu Allah aw idu ar-rahman ayyam ma tad'u falahu al-asma'ul husna ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا ana tunatar da ni darasi na na goma ne ko? eh darasi na goma ne muna darasi na goma insha Allah idan an ce su yi sujada wa Allah ar-Rahman su ce waye ar-Rahman suka ce la na arifu la na arifu rahman ko musan wani ar-Rahman ba ku ji iskilanci ku ji rashin kyautawa suna inkarin a kira Allah da suna ar-Rahman suna musantawa don me za a cewa Allah mai rahama ne kamar yadda suka yi inkarin haka ranar sulhul hudaybiya lokacin da manzo Allah yake cewa mai rubutu da za a rubuta sulhu tsakaninsa da su yace uktub bismillahir rahmanir rahim ka rubuta sai suka ce a'a la na'rifu ar-rahman wal rahim karka rubuta ko ba mu san wani ar-rahman wani ar-rahim ba ba wanda muka sani kawai ka rubuta bismika allahumma kawai kawai ka ce allahumma amma ka ce wai ka ce allah ar-rahman ar-rahim ba mu san wani ar-rahman ba mu san ar-rahim ba to shine Allah ya ce qulidu allaha awidu ar-rahman ko ayyan ma ta da'u falahul asma'ul husna ka ce allahu ka ce arrahmanu ayyan ma ta da'u kowane ɗaya daga cikin sunan ka kira ko allahu ko arrahmanu duka sunan allah ne falahul asma'ul husna allah yana da sunan da ke kyawawa masu kyau suka ce a nasjudu lima ta'muruna yanzu kai wannan annabi za mu zo wato mu yi sujjada li mujarradi qaulika saboda kawai akan maganarka mu yi sujjada akan abin da kake umartar mu ma'ana ana kaskantar da annabin ne bai isa ba zancensa bai isa yasa su yi sujjada ba wa zadahum nufura wannan magana sai ta ƙara musu nisanta da gudu suka isu bi Allah suka isu sujada suka isu bi abin da aka ce su amma mu'mini fa innahum ya'buduna Allah alladhi huwa ar-rahmanur rahim mu'minai suna bauta wa Allah mai suna ar-rahman mai suna ar-rahim mu'minai kullum ma bismillah su ma ai bismillahir rahmanir rahim ne haka su sun yadda Allah ar-Rahman ne mai jin kai ar-Rahim mai tausayi duk sun yadda kuma yufridunahu bil ilahiyya suna kade ta Allah da bauta shi shi kadai kuma suna yi masa sujjada shi kadai um wannan aya din aya ce ta sujjada ko akwai alamar sujjada yawwa in kun ga za ku ga wani dan aro a sama haka kamar dan buka-buka haka to dai da wurin wannan alama ne in an gama karanta ayar sai a kafa goshi a yi sujada tun da kafirai sun yi ko musulmi ba ya ba to shi ne aka yi alamar sujada wurin malamai gaba daya sun yi ittifaki a sa alamar sujada a wannan guri kuma mashru'i ne ga mai karanta ƙwar'ani wanda ya zo yana yin tilawa ya zo daidai nan gurin to ya kafa goshinsa a ƙasa ya sujada wanda ma yake jinsa shi ma in ya zo mashru'i ne ya kafa goshinsa ya sujada ko arna ba sa so ko mushrikai ba sa so suka ai sun ce a nasu lima ta amuruna saboda abin da kai mana umarni za mu yi sujada ba za mu yi ba ba za da hunna kura hakan sai ya kara musu ne gudun Allah da nisantar ubangiji don haka nan gurin jama'a wajen sujjada ne yana da mai risala ma ya kawo shi a cikin lissafin wuraren sujjada to aran ma sai mai kuma bismillah تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا خلاص الله تبارك وتعالى yana yaban kansa nan yana kuma girmama kansa mumajjidan nafsahu mu'azziman ala jamili ma khalaqa fi samawati min al-buruj albarkatun ubangijinka sun yawaita tabaraka Allah mai albarkatu mai alkhairi da yawa shine tabaraka kamar yadda muka fassara alladhi ja'ala fis sama'i burujan wanda ya sanya buruj taurari alkawaki a sammai ko a sama in an ce buruj shine alkawakibin izam tafka tafka manya-manyan taurari ku ne anan kuke ganin tauraro karami akwai tauraron da kwaya ɗaya fi duniyar da girma la ilaha illallah ya fi wannan duniyar girma kuma aka makale shi a sama kuma ba sarƙa wata rana in allah ya ba mu lokaci za mu yi bayani dangane da taurari halittar tauraro sai ka zubar da hawaye girman halittar tauraro wallahi a cikinsu akwai wanda ya fi duniyar nan girma ba ma duniya sau ɗaya ba sau miliyoyi abin in an gaya maka kawai sai dai ka ce allahu akbar kawai amma allah ya makale su a sama ja'ala fis sama'i burujan wasu malamai suka ce tabarakal ladhi ja'ala fis sama'i burujan Allah yana yaban kansa da kansa cewa shi ya sanya manya-manyan gidaje benaye a sama ga mala'ikunsa masu yin tsaro wai akwai wasu gidaje ne a sama usur fisama'i lilharas amma dai fassara buruj da taurari anan shi ya fi dace duk da cewa ana fassara buruj da manya-manyan gidaje Allah tabaraka ta'ala yana cewa mutuwa za ta riske ku walau kuntum fi burujin mushayyada kaga nan buruj ana nufin manya-manyan gidaje da aka gina masu aka musu ado da kwalliya kenan tabaraka allazi ja'ala fi sama'i burujan ko dai mu ce taurari ko mu ce manya-manyan gidaje amma fassarar burujan ana nufin taurari shine fi dacewa da wannan ayar kamar da Imam Ibn Kasir ya faɗa to sai dai kuma watakila in su manya-manyan taurarin su ne wato manya-manyan aka mai da su kamar manya-manyan gurare gidace lil haras ɗin ga mala'iku kuma Allah ya sanya waɗannan taurari ne a sama don kwalliya da kuma wasu abubuwa na hikimarsa da wanda mu ba mu sani ba ya dai faɗi wasu hikimomin walaƙad zayyana sama a duniya bi masabiha wa ja'alnaha rujuman lishayatin hakika mun yi wa sama kwalliya ado fitilu mala in lokacin da ba damana ba ko lokacin da ba hadiri in ka ga taurari a sama abin sha'awa da haske ka ga suna walalai walalai wani ya karu ya ragu wani ya da manyan abubuwa ne kuma ko jirgin sama ka hau kai tafi kai nesa ma kana za ka rinka hango su to za ka rinka gani suna ƙara girma ne ƙwarai kuwa zabga zabga za ka gansu kamar wata duniya ce a sama ake yawa malam ai ya kamata mu imani da Allah wallahi musallama wa ubangiji mu hakura in ya tashi maka azaba abu ne mai sauki a gare shi malam ko jirgi kawo ka tashi sama ko za ka sauko nan kano in ka ga gidajen yadda za ka wallahi ma za ka ga tirela yadda ka san bata wuce hular nan ta alama daga sama za ka angota tana gudu da gudu yar karamar mota ku ganin ta za ka kamar wani irin kafino ne ko gango yake tafiya tsu farar mota karama wannan fa dan adam ma ka duba yadda yake ganin mutane in ya sama da su ito ina ga Allah Allahu akbar zai ga dama mu kanana ne mu kai kowa ba Allahu akbar تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا kuma ya sanya fitila a cikin ita sama din to wace fitila ake nufi ashamsul munira ana nufin wato rana yanzu kaga cin burujan ana nufin taurari waje alafiha sirajan munira ana nufin rana to ga rana kuma girmanta ya isa ita ma ita ma an ce tafi duniya girma ita kuma har yanzu masu shige-shige sun kasa shiganta ai ba ta shigo ba wata dai ana shiga Allah ya bada dama kaji watan mafaciya suke duniyar wata to ashe wata duniya ce mai zaman kanta jirgi ka duba wata yadda muke ganin tsan karami amma jirgi na bature da za a harba shi ya shiga yahuda ya shiga gurin har su yi baka labarin wani irin wani abu ne amma ka duban Allah ya tashi tafiya da shi haka za ga yana tafiya da sauri a dunkulensa ake tafiya da shi to haka duniyar in Allah ya so naɗe ta sai ya murkushe ta ga baki ɗayanta ya murgine ta ya rab ya rab amanna bik ya Allah mun yi imani da kai ya Allah ya rab astaghfirullah Allah mun tuba ja'ala fiha sirajan wa kamaran munira da kuma wata sirajan ana nufin rana kamar fitila take malam kaga duhu ba yanzu ba muna cikin duhu ba malam duba karfin mulkin Allah abu guda ɗaya ne fitila ce ba ɗaya gobe in ya kawo ta za ta haska duniya duka an sani ko kun kuma haskenta ya fi haske har yanzu bature bai yi wutar da tafi rana haske ba ka ji ba kai haka zai ɗago ta ta taho kawai za ta haska ko'ina kai ba ma hasken ba har ma ta gasa wani abu ku yi shanya ta ba ku haske kuma ta yi gashi iyi ku zoki rana ku haska zafin ranar da kuka zoka ku haska gidajenku da daddare wutar sola kuma ku sa hannu ta ja ku sani ko kun gane subhanal malik sarki ya tabbata da Allah al-maliku mai mulki isasshe mai sarauta sannan wannan ranar in ka ji bayanin da malamai suke yi a kanta samuwarta tasirinta a rayuwar dan adam tasirinta a shuka tasirinta akan dabbobi tasirinta akan kaza da za a ɗauki wani lokaci mai tsawo ba a yi rana ba da yawa za su mutu akwai halittun da da yawa ba za su rayu ba akwai amfanin da da yawa ba zai yi in ba rana dole sai da rana ashe tana da amfani والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا أنا يتي وقمرا منيرا سيكم يبام وتا مشركا مضيئا بنور آخر من غير نور الشمس يا سلام rana take ba da wani irin haske daban wanda ba irin na wata ba dubu farin wata in yazo tsakiyar da gari yake haske tar shi ma haske ne amma kuma duba hasken rana da na wata da bambanci wai don a nuna ma isar mulkin Allah da rana ya ba ku wancan ta rana dare kuma ya samu ko wata fitila shi ne ake kwaikwayon watan da wannan farin hasken shi ne ake kwaikwayo shi ma kuma yana da amfanin safarin watan da rayuwar ɗan adam da halittun duniya da dabbobi da itatuwa akwai wasu ilmin muka shi ma a cikinsa barkatai bila adadin da ba za su lissafa ba za su irgu ba Allah ma ya bambanta tsakanin hasken rana da na wata ya ce huwa allazi ja'ala shamsa diya'an wal qamara nura ita rana sai aka ce mata diya saboda haskenta yana kuna hasken da yake yana bada haske kuma yana kuna sunansa diya nuran kuma shi ne haske haka na wata wanda baya kona duk inda za a yi farin wata ba zai yi kona ba shi ne nura to shi sa kaga a larabci wannan wannan fitilar da take kallo na ba sunanta nur ba sunanta mai dau alkin dau haka ake cewa ko itsu dau kashe fitilar kenan haske ka nuna akwai zafi to don sunansa amma haske irin na wata sunansa ne nur saboda wannan yana da kusanci da haske irin na rana kamar yadda take kuna shi ma yana kuna amma duk wani duk wani dau za ka yana kuna ko farin kwai din ne da ba da zafi in ka taba jikinsa akwai zafi to shine dau shine Allah tabaraka ta'ala yake gaya wa annabi Nuhu ya gaya wa mutanansa alam tara kayfa khalaqa Allahu sab'a samawatin tibaqa وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا kun ga bambanci da yazo kan wata sai ce mai nuran da yazo kan rana sai ce siraj وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا kenan Allah ya bambance tsakanin hasken wata da na rana to Allah ran bayan wannan sai kuma me wa huwa alladhi ja'ala al-layla wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukura ya isa daidai zaka bane yau wa huwa alladhi wai shi wa ake faɗa Allah muna magana ne akan Allah Allah mahalicci isasshe abubuwan da Allah ne ya yi su wa huwa alladhi ja'ala al-layla wan nahara khilfatan ubangiji Allah shine wanda ya sanya dare da rana khilfatan wato ɗaya na mai ɗaya shine ma'anar khilfatan yakhlufu kullu wahidin minhuma sahiba dare ya mai rana rana ta mai dare haka haka rayuwar take kuma malamai suka ce an fara ambatan dare ne da rana to wanne aka fara yi ha guda biyu ne ka gani akwai dare akwai rana to dare ne aka fara yi da aka yi dare sai aka zo aka yi rana aka gane muhimmancin rana da aka tun da Allah ya duniya sai ya ce su ta bin juna an gane ko? dare ya bi rana rana ya bi dare dare ya bi rana rana ya bi dare yukshin lailan nahara ya hasisa yana neman ɗaya na neman ɗaya da gaggawa يطلبه حسيسا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين أتشي سورة الأعراف tun da aka yi duniya jama'a a yi dare a yi rana rana ta bi dare ta bi shi da gudu ta riske shi sai ta danne shi shi ma a shi daren shi ma yana biyu ranar ne ka gani to shine da ikon Allah wani lokacin ɗaya yake fin ƙarfin ɗaya yanzu ka ga yanzu wanne ne fin ƙarfin ɗaya yanzu dare da wuri yake yi rana nan da nan da nan take yi yanzu a subayi sai ka ga har wajen ƙarfe shida ko yau na jin mun gama asuba wajen shida da wani abu shida da wani abu da ku shida tuntun yara har sun fara cin dawame ma amma yanzu shidan nan zaka ji ana ta zabga tilawa ana a masallatai kuma abin mamaki shidan tana yi kuma magarba ta yi ku lura 6 to 6 ku duba wannan kaga yanzu dare ne yayi mamaya kenan ya shiga rana ya kwata asubayin da da ana yin ta karfe 5 saura karfe 5 yanzu daren ya ya fi karfin ranar ya shige ta har ya wawuri wani abu ya ci gaba da mamayewa to ranar ita ma tana nan tana biyowa za ta zo ta juya kuma bakare shi sa kuma a wasu wuraren ha sai ya zamanto ake samun canji kuma kai Allah bai iko mai mulki la ilaha illallah wani ya kira ni ko daga America ne ko daga wace ƙasa ne na ce ga mu nan yanzu mun dawo daga karatu za mu dan abin da za mu yi mu zo mu kwanta mai bacci ya ce bacci ya ce mana yanzu muke kokari da zan la'asar ma mu ka ji wani ya ce kai haka abin yake wai dan Allah ya nuna ma shi isasshe ne mai mulki wallahi nake ga akwai kasashen da fa sai su ka buga musu waya sai su ce maka suna yin sallah asuba ya karfe biyu da rabi biyu na dare mu a nan a lokacin suke yin asuba akwai wanda rana take da mugu tsawo akwai kasashen da rana tsawo ne da ita yaya azumi ai azumin su ya fi na kowa Allah ya taimake mu ba Najeriya ba ne kai wallahi da mutuwa za a yi to amma sun can kaga ikon Allah da ya musu ranar mai mugun tsawo ta kusan ninka ranar mu nan amma ya ba su AC air condition a gane ko da wadatacciyar madara kwarai kuwa Allah ka san ka sha zafin rana sosai ka samu madara mai kyau ka sha sai ka ce alhamdulillah abubuwa su daidaita kenan ga kayan tabawa ba magana ba a kwarai da gaske mu ba yanzu nan ina ina kai yanzu nan ne aka yi wannan wallahi mutane sai dai gaggawa kaga mutane suna to mu kan mun tafi mutuwa za a yi ta yi ta mala yadda ne masu kiyon mutane azaba a ƙasar nan rashin wuta Allah gyara mana to haka Allah yake lamarinsa duka wannan jama'a don ku gane kudura da girman Allah tabaraka wa ta'ala malamai suka ce kowane ɗaya yana bin ɗaya khilfatan kenan ya ta'aqaba ne la yaftura ne ɗaya yana bin ɗaya ba sa gajiyawa ba sa kosa ba ranar da za a ce ranar ta gaji ta ki ta fito ko wata ya gaji ya ki ko kuma dare ya ki zuwa idan za a ba haza ja a haza in wannan ya tafi sai wannan ya zo wannan shine zai nuna maka baturi kwaikwayon Allah yake yi a cikin abubuwansa da yawa yanzu kaga jirgi idan za a hau shi kafin a tashi sai a gama sai tashi da iya gudun da zai yi da iya saman da zai yi da iya ƙasa har ma direban jirgin ya ce maka za mu yi gudu maleji kaza za mu yi gudun kilomita kaza awa kaza za mu sauka daidai karfe kaza kana fa airport na kano ba ba a mata shi ba kuma heights din jirgin tsawonsa tudunsa saman da zai za ce iya mita kaza ko iya lamba kaza ne kuma idan an je wuri kaza akwai turbulence akwai gargada a ɗaɗɗaura belt kuma da an zo wurin za ga jirgin ya fara gagagar wannan kafin a ci to kenan kaga na'ura ce ake seta mata a zuba mata abin aje a yi ta yi to walillahi masalul a'ala Allah ya riga ya san komai da zai faru ya gama tsara komai iya adadin ruwan saman da za a yi iya adadin farin da za a yi iya adadin ƙwayar masarar da za a samu a duniya gaba ɗayanta iya adadin kaza da za a yi duka Allah ya gama lissafa su kawai kawai lokacin da yake za sai ta faruwa kawai inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun kamar remote ne kawai kawai ya wakilta mala'iku kai ka kula da ruwa kai ka kula da abin da ya shafi rayukan mutane daukar rai an ba shi list kai mai hura ƙaho mala'ika jibrilu shi aka ce aminul wahayi ne kai aikinka wahayi za ka rinka zuwa za ka ɗauki zance ne ka kai wa annabawa aikinka kenan ya Allah wani ya ce yanzu ina mala'ika jibrilu yake Allah Allahu alam shi ne sarkin mala'iku shi ne shugaban mala'iku amma tsohon mala'ika ne da ya zamani da annabawa duka da manzanni shi dan aikin Allah ne shi kuma darajarsa da Allah ya ba shi shi mala'ika Allah ya yi shi da haske nur wannan nura din da na gaya muku irin haske na wata ko to Allah ya yi mala'ika da haske don Allah ka duba ƙarfin mulki da sarauta kai sai ka duba wannan yaya za a iya wani halitta ya yi motsi da wannan abin yaya gangan jikinsu yake itace ne ƙasa ne nama ne tsoka ne da haske aka yi su kuma dole an yadda aljanu da ya zo yin su sai su da wuta wa khalaqa aljanna min marijin min nar dan adam da aka zo yin sai aka yi shi da tabo wa khuliqa adam mimma wusifa lakum da ƙasa kuma Allah da ya zo yin ɗan adam don girmama shi sai ya yi shi da hannunsa ya mulmula shi Allah Allah ya ce da hannunsa ya halicce shi ko da ya dace da shi ya iblisu ma mana aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya astakbarta am kunta min al'alina ya kai iblis me yasa ba za ka yi sujada ga abin da na halitta da hannuna ba na'am Allah ya halicci annabi Adam da hannunsa da ya dace da shi Allah ya rubuta at-taura da hannunsa da ya dace da shi wa katabna lahu ga al-alwah allunan nan wa katabna lahu fil alwahi min kulli shay'in maw'idatan wa tafsila da ya halicci asalinmu da tabo sauran kuma sai wannan taban sai ya ta hayyafa shi kuma ya ta hayyafa da mani da ruwan mani ruwa kowane dan adam sai ya nemi wannan ruwa da ruwan mani dan kaɗan kuma da wasu kwaikwaye ƙanana wanda ido baya iya ganin sinadarin sinadarin da ake yin dan adam lokacin da ake alakar guda kusan miliyan 300 suke tafiya suna kokarin su shiga mahaifa sai Allah ya zaɓi ɗaya waya ɗaya rak but sai shiga sai ta rufe to da wannan ne za a yi Allahu akbar to ubangiji tabaraka wa ta'ala shi ya halicci dare kenan shi ya halicci rana shi ne sakon da muke so mu isa dare na Allah ne rana na Allah ne samuwar dare da rana kaɗai ya nuna akwai wani ubangiji yana nan ka shirya ba ka shirya ba ka yadda ba ka yadda ba lokacin da Allah ya dare zai sai ya yi ka tashi ba ka tashi ba ka yi kaza ba ka yi ba sai ya yi haka rana za ta yi saboda Allah ya riga ya saita abinsa zai yi ta faruwa kuma idan ya kai iya adadin kwanakin da Allah ya kaddara sai dai kawai ka duka ko an hura shi don akwai mala'ikan da aka bashi shi kuma kaho israfilu shi kuma tun da Allah yi shi wannan mala'ikan ya ɗauki su shi ne kaho ya danka masa ya ce rike ka jira zan ce maka ka hura sai ka hura tun da Allah ya duniya ya halice shi ya bashi kafan nan ya rike kuma shi ɗaya ne yana rike da shi haka kawai yantadiru mata yi umar fayanzu yana jiran yaushe Allah zai ce shi fa mala'ika shi fa jira yake a ce hura in ya hura kuma kowa sai ya mutu hurawa biyu ne damar zai hurawar farko kowa ya mutu kowa komai zai zama ba kowa a duniya sai Allah shi shi kadai Allahu al-wahid al-qahhar liman al-mulku al-yawm lillahi al-wahid al-qahhar ba ya hura saura saura shi ai sai a ce to sai kai maka ɗauki ranka da kanka to sai hurawa na biyu kuma in Allah ya ga dama lokacin da ya tsara Allahu alam da shekarun da zamu yi a cikin ƙasa akwai a watakila ya yi wata halittar a duniya ya sake zuba su su ma a jarabe su irin yadda aka jarabe mu a kafin yayi to sai sa a hura kafa in aka hura kuma yanda aka hura kowa ya mutu kuma haka kuma za a hura kuma kowa sai ya tashi zambar mutum zai tashi ya miƙe dar da wanda yake ya mutu a cikin cikin kifi da wanda ya mutu aka kone shi ya zama toka aka watsa shi da wanda yake cikin rami da wanda ya fada ruwa da wanda ya bata gaba ɗaya gawarsa ma ta bata ba ganta ba kowa sai ya tashi tunda ai ditsiyarsa akan ƙasa yake ko ma mai same ka ko sama ka je sai ka dawo ƙasa to ita ƙasar ce za a ce mata ki fidda duk abin da ke cikin ki kuma malam har da kiyashi da tumaki da awaki da cinnaka da ƙwaro kowa sai ya tashi duk ƙwarin da suka tashi duka mutu da waye ko dabbobi kowa sai ya tashi za a yi hisabi sai Allah ce da mala'iku ku kuma ku kora mutane kora su tafi filin tashin kiyawa sunan ma annabi ya ce za a je a tsaya tsayuwar kawai na dakon Allah ya zo ya lissafi da lissafi sai an shekara arba'in Allah karfa mu nasu shekara arba'in irin shekarar lahira ba ta duniya a tsaye ba wanda ya sai tsuguna ai shi yasa aka ce yawmul qiyama me ba ne yawmul qiyama ranar tsayuwa yanzu ba ka tsaya awa ɗaya awa biyu kana jin kafar ka ta kumbura akwai dogon tsayuwa la ilaha illallah so sallallahu mu yi aiki mu yi kokari mu mutu da imani kar ku bari duniya ta ruɗe ku kakkumanta da Allah fala ta gurran na kumul hayatun duniya wala ya gurran na kumul lahin garur Allah ce sakar da kuma shamsa wal kamara da'ibai ne wasakar da kuma laila wannan ya ba ku rana ya ba ku wata kowanne kuma da lokacinsa lokacin da rana za ta fito daban lokacin da wata zai fito daban ba za su taba haduwa ba da zai taba yiwa kaga ga rana ga wata kuma kowanne ya fito yana ganiyar haskensa da zai yi wa a kowa da lokacinsa kamar yadda dare daban rana daban ba za su haɗu ba sai dai kiyama ƙarshe sai Allah ce liman arada an yadhakkara aw arada shukura Allah ya muku waɗannan halittu ya sanya rana na bin wata wata na bin rana ya ta'aqabani tawqitan Allah yayi ne dan sanya lokaci wa bayi kaji ko dan a nuna muku lokaci da muhimmancin lokaci hikimar ita ce duk wanda wani aiki da rana ya kubuce masa bai yi shi ba to sai tashi da daddare ya yi shi duk wanda wani aiki da daddare ya kubuce masa bai yi ba to an ba shi rana ya ji ifafata wan fatahu amalun bil layli istadrakahu bin nahari fi nahari manzo Allah ce inna Allah yubsitu yadahu bil layli يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار كلهم Allah sai ya shimfida hannayensa da suka dace da shi ba mu san irin hannayen ba suna ne kawai ana faɗa ne don ka gane in dare Allah sai shimfida hannayensa Allahu akbar Allahu a'lamu da girman hannun nan sai ya ce nayi haka ne li yatuba musii'un nahari duk wanda ya laifi da daddare da rana to ya tashi da daddare tuba ko mu gane ba ba ka yi laifi da rana ba to tashi ka rage bacci da daddare liya tuba musi'un nahar shi sa malamai suke cewa duk wanda ya tashi da daddare ke kiyamun laili yana addu'a to ana kyauta da Allah zai karba abin da ya roƙa wanda ya yi laifi ya saba wa Allah yana jin shi mai zunubi ne ga dare ga dare na ka kwanta da wuri ka gama cin duwanka na dare duk inda uku ta yi sai ka ce wa baccin an gaji haka ya isa ai a san shi dan wallahi tallahi malam ya tashi sai ta ga in ka tashi fa ko ruwa ka je ka kama sai ce karka duba ko karka duba karka duba za ka ga karfe biyar saura ne wallahi kawai ko ma gwata wallahi talla da ke gaya wata ko baya muku wani da gaske wani lokacin wallahi shi dan ya tashi dan cinsa in ka tashi sai ka ce Allah sa ka ka ji ana kiran sallah saboda kawai ka je ka yi abin da za ka yi ka zo ka daɗa fafatawa saboda baya so ka tashi ka tuba shi yasa kai barna da rana baya so da rana da dare ka tashi ka tuba zuwa ga Allah yubsitu wa yabsutu yadahu bin nahari li yatuba musibul layli Allah yana shimfida hannayensa da suka dace da shi da rana sai ce 'yan aikin dare fataken dare wanda suka yi laifin dare ku tuba shi sa ai aka ce da ka'idar da sallah abin da aka yi astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah ka gani amma ana so ka yi cikin nutsuwa ka yi din da sunan istighfarin da gaske imam mujahid ya ce kalmar khilfatan ana nufin muftalifin me muftalifin Allah ya halitta muku dare da rana daban-daban wancan mai haske wancan kuma mai duhu shine ma'ana khalifatan ma'ana mukhtalifi dare duhu rana haske shikenan to Allah ya mana afwa ga wanda ya so ya dauki ya yi tintintini ko kuma ya so ya yi Allah godiya shukura to Allah rama mai Allah ya dada cewa وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما يا ياكا to yanzu za a shiga bayanin mazaje na gaske duk wanda ya san ba namijin gaske ba ne ba ma tare da shi a kaji malam ibadun rahman bayan allah na kwarai yanzu za a yi mana bayanin sifofin muminai na hakika sifofin muminai na gaske ya rabbi ka samu a cikin wa ibadun rahman bayan allah mai suna ar-rahman kaga ya kira sunan kansa da ar-rahman ko kaga can kuma sun ce a su ba san ar-rahman ba sanda arna ne alladina yamshuna ala al-ardi hauna su ne waɗanda suke tafiya a bayan ƙasa haunan da nutsuwa shine haunan yani yamshuna ala al-ardi bi sakinatin wa waqar cikin nutsuwa ba girman kai ba nuna isa ba tafiya kamar na marasa hankali duk mai imani yana tafiya na masu hankali don haka shashau shashau gagagau gagau wannan ba sifar mumini bane a tafiya Allah ce wala tamshi fil ardi maraha إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا هذا كرنك تفيا أبايا كسا كان نون إساء كان فادل كان كمبرا الله أبن توسي مالا wasu da Allah ya ba su aron wani abu ko mulki ko dukiya daga tafiyarsu za ka ga kasaita to abinda ake so a ce da kai duk mai imani baya tafiyar kasaita nuna isa ma wani wallahi za ga yana tafiya da kusan zaki haka yake tafiya yana buɗawa yana bankarawa yana matsa kafada yana kaza yana kaza mala'ikan mutuwa yana zuwa yana ɗaukansa kuma za ku zabga shi a cikin gabari wancan sai ya tsare shi ke banza ina ko don mulki ko don sarauta ko don dukiya ko don wani abu ko don mutum ya kai yana ganin ya kai duk abin da dan adam zai yi wallahi malam bai gamu da mala'ikan mutuwa ba suna haduwa zai durkusa wallahi zai ce a taimaka mu a daga mun gama dabbi mutuwa kai ka isa ka ci karo da mutuwa ni dai wallahi ba zan iya ba kai za ka iya Allah tsare mu da ita to wani addu'a ta ku za ta karbu to ya zamu yi ne zamu ce kenan mu ce mu ce Allah tsare mu da ita da wuri ko inna lillahi wa inna ilaihi raji'un malamai suka ce da yawa yawan masu mutuwa malam ba sa son ta take zuwa ba sa son ta da yawa yawan wanda suka mutu inda za ka tambaye su wallahi ba su sani ba ba aune take wacce kafar mutum take mana ba sa so kuma da yawan yawan mutane ba su san ba za su mutu malam mutum yana gadon rashin lafiya kai da kake mai lafiya ka je gaishe shi ka gan shi kawai ka yi lozin za ka ce wani fa sai dai haƙuri kawai amma wallahi idan ka je ka ce masa ga amma jikin nan naka yayi kyau sai ce Allah ko sai ta kware da gaske yana so a ce masa ya ji sauki kuma mutum baya so wani ciwo ya rungume shi wanda wannan ciwon ana zaton zai iya kai shi kabari baya so amma ba yanda zai yi ne ku daina girman kai don ku wallahi ba ku isa ba ku daina yi ku tafi cikin nutsuwa duk wanda ya nuna shi wani ne fa sai Allah ya nuna shi ba kowa bane kafin ya mutu ku dauki wannan a ka'ida da yawa yanzu akwai mutane da za ga sun yi rayuwa sun ta kashe mutane sun yi ta fitowa suna ta magana mu za mu yi kaza in ba yi kaza ba za mu yi kaza su tsoratar da mutane su yi kaza sai ka ga daga ƙarshen rayuwarsu Allah ya jarabe su da yaransu za su zo suna jayayya wani ya ɗirka mai bindiga kai shi kawai ina ƙarfin babu babu shi yasa ba a son jabiranci ba a son nuna isa ba a son ɗagawa da fada da kafaɗa da nuna mummune ko ba ko bane ko ba komai bane wallahi ai tun da ka kuskura ka zama ka bari ka zama mutum to ka zama ba kowa ba wajen Allah da an kaga dama da sai ka mai da kanka giwa sai ka fito a layin zaki to ko zaki duk abin da zaki yake ji da shi na isa ba shine sarkin daji ba ba shine ake tsoronsa ba mutane na tsoronsa dabbobi na tsoronsa ba amma wallahi tallahi sai Allah ya hana shi dabara sai dan adam je kama shi yanzu duba zaki yadda ake tsoronsa malam sai kuma Allah ya ba wa ɗan adam ilimi shi kuma abin da yake zuwa farautar zaki iyi an nuna mana yadda ake yi mun gani malam awaki suke ɗima malam masu farautar zaki awaki nama sai su tafi da su sun shirya da tarkonsu wasu da bindiga suke farautarsa wasu kuma da tarko ka duba duk dabarar zaki duk karfin zaki yana ganin ya fi kana ganin dan adam ka da zaki a daji ka zama nama ko to ko dan adam ne yake kama shi idan an je sai a sake musu akuya sai su bita ashe inda za su bita din ashe akwai tarko a wurin ko kuma sai a kashe naman dabba sai a ban nama wanda za su kama shi sai su kuya sai sun hau kan naman suna sun shagalti da cin naman to masu kama su kuma in suna so su kashe ne to sai su kama harbi in kuma masu ba suke kashe ba da ran suke so su kama to akwai tarkon da suke musu kuma za su rike su da hannu za su rike su zaki ka ga mutum zaki ne cizo ya rike shi da hannu ba ga maciji ba maciji iya maciji da ƙarfinsa da saransa dan adam yana tsoron sa amma kuma dan adam ke kama shi yanzu duk wani saran maciji wanda zai ce kai dala kura kudi shi bari zan kama shi ku bani wuri ku gani wallahi sai ya kama shi ta yaya su suka san dabarar da suke kuma su kama shi kuma a kama shi a rike kansa a ce ba ga ka ba in suna so su yi mai tsiya sai su sai su haka sai su bankare shi haka haka nan ya rike jela ya rike nan sai ya ja shi haka in yi sai ya jika jikyar ya tsinke ta ciki to in ka zubar da shi ba abin da zai ai wannan karfi daɗi ne karfi ba yanzu nan na miƙe hannun na da na taɓa alaran ma sai dai ku ji kujerar nan ta karye haka ƙwarai kuwa saboda ina tirenin ina daga ƙarfi Allah ƙwarai kuwa ƙwarai mamaki kuke a ai ba zama yi ina a motsawa sosai muna jan karfe muna press of da komai kai ka gana haka ba za tsautsayi ya sa muka haɗu da kai wallahi za ka ja wahala yawwa ta kala rawi ya ce sadauki ne yar kai ta mu haɗu da kai a girma ba shi ne karfi ko a wannan ba shiri ne yawwa Allah sa ya rabbi amin liman arada an yadhakara aw arada shukura wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hawla to wa idha khatabahum al-jahilun qalu salama idan jahilai marasa ilimi ko wawaye su ne jahilu suka yi wa masu imani magana ta batanci ko tsokana sai su ce salama mu aminci muke nema to daman Allah ya gaya musu wala tamshi fil ardi marha karkai dagawa karkai abin nan su yamshuna ala al-ardi min ghairi istikbar wala marah wala ashar wala batar duk wani abu na girman kai da nuna dagawa mumini baya yana tafiya cikin nutsuwa yawwa kawai saboda yana tafiya yana tunanin wata ran a wannan kasar za a binne shi to amma fa jama'a ba kuma ana nufin su masu imani suna tafiya ne a bayan ƙasa kamar marasa lafiya ba ya to a gaskiya ne kar wani gobe mu gan shi lababan lababan ya yi aka ce aka ce a iman iman a ba haka ba ne ba haka ake nufi ba dan ko an gaya mana wanzu Allah yana tafiya in ka gan shi da ƙarfin sai ke tafiya an gane ko kamar wadda ya gangaro daga kan dutse in ana tafiya da manzo Allah wallahi da yawa sai dai su biyo bayan sa saboda dogon yaji yake ja tap tap tap tap tap tap Allah to kaga da karfin sai yake tafiya kar ka zo kana tafiya wani ya ganka ya baki ya ce malam lafiya kuwa ba a san wannan tafiya namiji ana so a ga yana tafiya sosai ba a zo ana ta jiran ka kaje ka iso ba sab sab sab sab sab sab ka tafi jikinka yana motsawa kwakwalwarka tana motsawa gangan jikinka yana motsawa in ka je gida kawai sai dai ka nemi ruwa sai ka gumi to lafiya kenan yawwa Allah ba mu kafa mai lafiya marasa kafa kuma Allah warkar da su annabi sallallahu alaihi wa sallama tafiyarsa an rawaito mana kamar yadda Umar ya rawaito a ya ga wani yaro matashi Umar ya ga yana tafiya labatar labatar labatar Umar ibn Khattab ga Umar su ba wasa umar sai ce kayya dai ya ce ma balu ya ce mai haka mai same ka ba ka da lafiya ne a an ta mariku umar ya gan shi ya ce ba lafiya ne na kana tafiya haka to ya ce la ya amiru ya ce lafiya ta kalau ai umar sai ya samu sanda ya ce to bari maganin ka ya fi shi da itace zai zabge shi ga maka isha haka zo kana tafiya haka an tamarin ya ce ana amurka an tamshi bi kowa yana so ga kana tafiya da ƙarfinka namiji saurayi lafiyayye a ga yana tafiya kaza kaza a to anan kenan me ake nufi yamshuna alal ardi haunan nutsuwa da waqa don manzo Allah ya ce a hadisi idza atitum salata fala ta'tuha wa antum tas'un واتوها وعليكم السكينه كما yace fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'timu to idan kuka hadu da jahilai marasa hankali to ku zama masu afwa ku zama masu kauda kai in ya tura maka ashar kai ma karka biye shi kai ta tura ashar kada jahilcin jahili ya sa kai ma ka zama jahili shi sa Allah shi wa idan sami'ul lagaw a'radu anhu idan sun ji lagaw yasasshiyar magana sai su kau da kai su bar wurin qalu salama wasu ga ce suna faɗan magana wadda take ta daidai ita ce sadadan suna faɗan magana ta masu hankali ba ta marasa hankali ba idan an musu jahilci sai su shanye suna mu'amala da mutane mu'amala mai daɗi ba mu'amala da za su ce za a ce sun gaya mutane maganganu marasa kyau ko kuma sun yi abin da za su bata wani ba koda daga cikin tafiyarsu ba to alarama ya fara kawowa kuma sun nuna lokaci yayi to kun ji dai sifar bayan Allah na kware ko daga tafiyarsu to daga yau sai ka gyara tafiyarka in tafiyar mata kake to ka ƙara gaba yawwa kar a yadda a ga nuna isa da girman kai dan cinikin da kake a kasuwa kar ka yadda mu ganshi a tafiyarka yawwa kujerar da suka baka ta mulki kada ka zo tafiya a gani kuma kun san dai abin da suke aiko an bude musu sun sauko suna tafiya za su je wuri kun ga irin yadda suke yi ga mutum yana abin da ka lallai Allah da ya mana akwai dan adam mana akwai son mulki wani ya zo magana kawai ya zo yana yana ya tsaye da mutum nawa ne kawai babban rigarsa in ta fadi akwai mai daura masa ita ayi kuma wallahi ba mamaki in ya je gida matarsa kuma wata masa اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين